الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun littafin riyadus salihin wanda Imam nawawi ya tattarar da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin nufin nasiha ga al'umma wanda kafin mu ci gaba ina son in jawo hankalin ‘yan uwa da cewa ya kamata a soma ɗamara a mai da hankula zuwa ga shirye-shiryen tarbar watan annabi Muhammadu wanda kusan yau muna ko uku ga wata ne ko biyu ga wata to lallai ‘yan uwa kasanto yadda yanayi yake lallai ne mu ƙara cin ɗamara mu ƙara sanya himma kowa hidimar da ya san yana yi ga janibin annabi alaihi salatu wassalam a cikin watan rabiul awwal lallai lallai a ɗauki ɗamara a sanya himma lokaci ya taho Allah kai mu lafiya hakanan kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yalwata mana duk tare da kuncin da ake a ciki ya ba mu dama mu yi ma ma'aikin Allah hidima fiye da yadda muka saba yi a kowace shekara dan abubuwan a wajen Allah suke kuma in ya bamu hidima annabi Muhammadu zani da aka kaga duk abu mai sauki ne Allah ka bamu abin da zamu hidimomin da muke yi baki daya alfarma annabi alaihi salatu wassalam da aka yanzu yau tsakanin mu da maulidi kwana 27 ne ko 28 da aka abubuwa sun taho a sanya himma a daura damara alhamdulillah idan yan uwa basu manta ba muna mun kammala babi na saba'in da biyar wanda imamun nawawi ya mashi take da babul babu tawadu ko babu tawadu wa hafqul janahi lil mu'minin wanda mun kammala wannan babin a satin da ya gabata wanda satin da ke gaba babin da ke gaban mu a wannan satin shine babi na saba'in da shidda wanda imamun nawawi ya mashi take da babu taharimul kibr wal ijab babin haramcin girman kai da kuma jiji da kai kusan abu ɗaya ne amma kuma a ma'ana suna da ma'anoni na shan bamba girman kai ka rinka jin kowa kafi shi shine girman kai jiji da kai kuma shine ka rinka jin ba wanda ya isa ya maka wani abu ijab kenan kamar ni amin kaza to kai wa kibaru ko kana ganin ai kai kowa ma ka take shi kawai in taro ne ka zo kai kaɗai ya kamata a ba kujera ka zauna in magana ake kai kaɗai ya kamata ka faɗa a bi girman kai kenan ijab ko jiji da kai ka zuciyarka ta rinka gaya maka kamar ni amin kaza ni da nake da kaza to duk waɗannan abubuwan baki ɗaya haramun ne kuma waɗannan abubuwan guda biyu sufofin Allah ne wani malami na cewa wal kibru ya ul rabbina sifatun bihi makasusatun fatajanna banha wa taqi girman kai da jiji da kai sufa Allah ne nan gaba Allah za mu iske hadisi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa girman kai zanin shi ne na ɗaurawa jiji da kai zanin shi ne na lulluɓa da Allah na da zani to girman kai ne ɗaya zanin shi na lulluɓe su kuma jiji da kai ne Allah ya ce to duk wanda ya ja in ja da ni cikin su zan jefa shi wuta ko ban damu ba idan ka zama mutakabbiri mai girman kai to kaman Allah ya daura zani ne kuna kokowa kai ma sai ka kwace ka daura da Allah yanzu ko ka shiga kasuwa wani mutum ya ce he ya tura wandon ka ya sa yaya bai da inda karin ka ya kare ba ko kuma ka zo ka sa riga ka cikin kasuwa ce wannan riga ita zai tuɗe ya sa to mai girman kai fa zuwa yake kokowa yake da Allah fa Allah wannan zanin da ka ɗaura he na cire shi ko da tsiyana fa Allah fa wanda ya kamata a kyale shi ko kai baka ta Allah ka buge shi ba to da haka girman kai ba wuce ma na cewa rawanin tsiya jiji da kai kuma shine kai kaman ni amin kaza to ai duk abin da zaka ce ama kaza ai akwai wanda ya fi ka an mai ninkin wannan abu balle ɗan adam wanda ƙasƙantacce bai da girma bai da daraja sai ya bi Allah قال الله تعالى الله مدوكين سركي yace tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad wal aqibatu lil muttaqin Allah yace wancan gidan lahira gidan aljanna kenan Allah yace naj'aluha muna sanya shi ne muna bada shi ne lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a cikin ƙasa ‘yan aljanna masu tawazu, amma mutakabbiri mai neman cewa shi ya isa dole sai shi za a yi mawa aljanna ba tashi ba ce. Nan gaba za mu karanta hadisi ka ji manzo Allah na cewa idan a cikin zuciyar mutum akwai girman kai kamar ƙwayar zarra ba shi ba shiga aljanna. Abin da ake so kawai ka zama mutawazi'an mai ƙasƙas da kai a cikin mu'amalolinka. Allah ce to gidan lahira aljanna Allah ce muna bada shi ne ga wanda ba sa neman ɗaukaka a cikin ƙasa wala fasad ko ba sa nufin yin ɓanna a bayan ƙasa. Maɓannaci bai shiga aljanna mai girman kai bai shiga aljanna. Yanzu kuwa wayannan abubuwan guda biyu kusan su ne fitiyarin duniya yanzu. Girman kai kullum kowane ɗan adam so yake samu wani girma da zai makalewa in ya zo a rinka cewa ga wani nan. ko ba haka bane in mutum ya ga ga wata ƴan kofa da za a ce shi ma mai anguwa ne to ya tada ma kanshi hankali kenan sai wanda aka naɗa shi mai anguwa in magaji ne sai wanda aka naɗa shi magaji in sarki ne sai wanda aka ce sarki ne in wuƙai yanka ne sai wanda aka ce wuƙai yanka ne abin da yake so da duk inda aka ji a ce ga nan ya zo kai ka kula yanzu hatta a babin ilimi ko za ka ga malami da karatun shi da komai amma dai yana nan ya makale ne so yake an cewa ai ai ai jagoran kaza ne ai shugaban kungiya kaza ne ai gu kaza shine shugaban su girman kai ne wannan kai da Allah ya ba kalmar shahada ya ba annabi Muhammadu in malami ne ya baka ilimi in mai kuɗi ne ya baka dukiya to sai an ce ga wani nan me kake nema bayan wannan haka Allah ya ce wanda ba sa nufin ɗaukaka a bayan ƙasa su ne ake ba aljanna wala fasad kuma wanda ba sa nufin ɓanna a bayan ƙasa wanda in ka kalli ɓanna yanzu da Allah ke cewa zahar al-fasad fil barr wal bahri bima kasabat aydin nas ka ɓanna nan ta mamaye baka da wani guri wanda zaka je ka zauna face sai ka ga ɓanna ta zo ta yi gurin zama a gurin ɓanna ta mamaye masallaci ta mamaye makaranta ta mamaye aikin hajji ta mamaye sallah duk abin da ka sani ba abin da banna ba ta shiga ciki ba ba magana ma sauran mu'amalatu ake na neman rayuwa ba Allah ya ce maɓannata gidan aljanna ba nasu ba ne kaga wajibi ne akan ka kayi kokari ka ga ya za a yi ka fidda kanka daga cikin masu girman kai kuma ka fidda kanka daga cikin maɓannata Allah ya kiyaye mu wal aqibatu lil muttaqin Allah subhanahu wataala ce shi dai kyakkyawan karshe baki daya yana tabbata ne ga masu tsoron Allah in kana son ka samu kyakkyawan karshe to zuciyarka ka zama mai tsoron Allah Allah kuma ya gaya mana masu tsoron shi ko albillahi min zalika alkitabu la hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل وبالآخرة ce ulaika ala hudan min rabbih to da in kana son ka zama cikin muttaqin to lallai ne sai ka ɗabi'anci da wa'incan ɗabi'o'in da Allah ya gaya mana bayan wannan kuma ka zama mai tsoron Allah to shi ne kyakkyawan ƙarshe a lahira duk abin da ka samu a duniya in ɗaukaka ce duk ɗaukaka kare ai baka ɗaukaka rana ba ko wanda ita ko ina saman kowa take ko to idan ka kai lahira baka da imani gwamma kiyashi da kai in ɗaukaka ce ta ilimi a ce ka fi kowa ilimi a ce duk wani hadisi ma ka haddace shi to idan ka tafi lahira da girman kai to ka yi aikin banza gwamma buzuzu da kai in mulki ne Allah ya baka mulki kana ganin ba wani kamar ka ka tafi lahira ba imani ina amfanin shi to da haka abin da ake nema ga ƴan uwa shine ka yi ƙoƙari ka zama cikin muttaqi na masu tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin su wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wala tamshi fil ardi maraha luqman al-hakim yana yi ma dan shi wasici yana gaya mai abubuwan da yake da ya zo magana tarbiyya sai ya ce wala tamshi fil ardi marha kada ka yi tafiya a cikin ƙasa kana mai nuna isa da takama luqman al-hakim jin martabar shi da kimar shi har ma sura su kutuba yake da ita suratul luqman ko kuma yana daga cikin na kusa kusa amma duk da wannan yana ma dan shi wasiya bayan ya mai wasiya akan tauhidi ya bun la tashrik billah inna shirka la zulmun azim ya mai wasiyar tauhidi ya mai wasiyar sallah a mu'amala ta sufanci sai ce kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai jiji da kai kana mai takama wanda yake ce mai innaka lan tahriqal arda wa lan tabligal jibala tula yace duk tafiyar da zaka yi ta takama to ai dai ba za ka iya keta ƙasa ba in kuma za ka rinka daga kafaɗa ne kai ka isa to ai ba za ka kai dutse tsawo ba ashe kaga anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a wasiyar Luqman al-Hakim hatta in zaka yi tafiya ga irin tafiyar da zaka yi wa qasid fi mashika wa gadin min sautin tafiya wannan in zaka yi to kai tafiya matsakaiciya kada ka rinka tafiya ta masu girman kai kana isa kana takawa kamar kai wata tsiya ba ka sha kwana ku game da mala'ikan mutuwa me zaka iya yi kuma da wata musiba ta zo duk wannan takama sai a ganka a guje ina takama kuma kada ka rinka tafiya marasa lissafi duk inda a ganka bagazan bagazan baga a ma'aikin Allah ya koya mana yadda ake tafiya alqur'ani ya koya mana yadda ake tafiya annabi alaihi salatu wassalam saboda iya tafiya da ba tafiya haƙƙinta manzo Allah bai taba gwama tafiya ba annabi alaihi salam saboda iya tafiya in ya daga kafar dama sai ya aje ta ta ta kasa tukunna yake daga ta hagu ya aje ta kuma kakkace tafiyar ta kama a'a tafiya ce ma'a sakinatun wa waqarin ga natsuwa ga kwanciya hankali ashe wani ake cewa ka annama yan khaddu min sababin kamar yana gangarowa daga kan dutse haka Allah ya gaya mana in za ka yi tawazu ga irin tafiyar da za ka yi kenan kai daga ganin mai tafiyar girman kai ka sani kai daga ganin mai tafiyar tawazu ka sani annabi alaihi salatu wassalam a wani tafsiri na malamai dalilin saukar da tsaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kamar yadda alkali ya kawo a cikin ashfa yake cewa manzo Allah ne saboda tawazu idan yana tafiya idan ya zo ya ga ga tudu ga kwari kuma sai ya fahimci in ya taka tidin nan watakila tidin nan zai raguzo ma kwarin nan to annabi alaihi salatu sai ya tsaya saboda wato sai ya ki sakin jikin shi ya rinka taka ƙasa a hankali a hankali sai zama ya samu takura sai Allah ya haba ma'aiki ƙasan nan wadan kai muka yi ta Allah ya ce da'a da'a ya rasulullah taka ta yanda kake so ma anzalna alaikal qur'ana litashqa Allah ce kakata to daga nan ne fa manzon Allah ya daina irin waccan tafiyar yake yin irin tafiyar da za mu iya tafiyar in shi zai irin tafiyar shi abin na daban mamaki ba a'a tafiya yake irin wadda mu za mu iya da yayi irin tafiyar shi to da kowa yanda aka haife ka zaune haka zaka mutu zaune dan ba ka iya irin tashi sai ya koya mana to ga yanda za ku iya taku ku yi ta in kun yi ta tunda nayi Allah ya yarda da ita sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da haka kenan yan uwa Luqman al-Hakim yana yi ma ɗan shi wasiya yana cewa wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka yin tafiya a cikin ƙasa kana mai daga kai kana mai takama kana nuna cewa kai wata tsiya ne kai ba komai bane wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wala tusair haddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur wala tusair haddaka lin-nas kada ka rinka daga ma mutane kuncinka kana kallon mutane da gefen ido kana ɗaga kunci kana kawai kai ka isa in za ka yi magana da mutane kana kallon su da gefen ido kada ka yi haka yana iya ɗaukan ma'ana haka kuma yana iya ɗauka a'a ma'ana abin da ake nufi kada ka rinka yi ma mutane girman kai yanzu da Allah mutumin da ya zo yana ma magana kana mai magana kana kallon shi da gefen ido yaya ai ka ka wulakanta shi ko kuma a'a ko da baka daga idan ba yana yin magana amma kana an san magana shi a wulakance ya gama magana ka ce to shikenan ka gama to sai mun duba sai an jima da kake nufi ko mutum na magana kai mai kori ya gama ya gama surutun shi ya shiru kai maka shiru kai banza da shi nau'in girman kai ne ka kai ma'aikin Allah alaihi salamu zama yake yuhawirin nas yana magana da mutane su faɗi ya faɗi haka Allah subhanahu wataala ce to kada ka rinka daga kuncinka ga mutane wala tamshi fil ardi maraha kada ka yi tafiya a cikin ƙasa kana mai nuna isa kana takama in za ka yi tafiya ka rinka yin tafiya ta tawadu inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur hakika Allah baya san dukkan mai takama ba shi ba Allah Allah bai san mai takama daka da zaka ga mutum na tafiya isa isa shi ya isa to da an ce ina wanda Allah bai so ka ce ga yana kenan ya nuna kanshi da haka wa Allah ke so mai yin tafiya ta tawadu da kasar da kai da haka a nan gun lallai ne yan uwa kowa ya koma ya natsu ya gane maya manzon Allah ke tafiya dan kanka je ka rinka yin tafiyar da ba ta annabi ba a je lahira a cewa ya ce ka yi ta kuma gashi ka wuto gurin balle ka gyara haka wajibi ne a yi kokari a gyara tafiya kada mutum ya rinka yin tafiya ta masu alfahari imam malam ya ce wa ma'ana ta sa'ir haddaka ya ce ma'ana wai da Allah ya ce wala ta sa'ir haddaka linnas ai tumiluhu ai ma'ana ka rinka karkatar da kuncinka wa tu'ridu bihi anin nas ka rinka kautar da kuncinka daga mutane suna magana kana musu wulakanci takabburan alaihim domin girman kai a kansu wal marahu din nan da yake at-tabakhatur shine yin takama kana tafiya kana takama ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kana nuna ka isa duk tahiyarka ba za ka iya kwatanta ta annabi ba sai ba busa riba ne ke ce mana launa sabar qadaruhu ayatuhu izaman a yasmuhu hina yad'a darasa ruman to wanda za a kwatanta darajar ma'aikin Allah da mu'jizar da yi tafiyar shi ma mu'jiza ce zaman shi mu'jiza ce baccin shi mu'jiza ne shirin shi mu'jiza ce magana shi ma mu'jiza ce to za za a kwatanta yadda ya cancanta yi ta a matsayin shi ka in mutum ya mutu ya diddige da ka kira suna annabi sai ya tashi to annabi ya yi ne yadda mu za mu koya wa ta'ala kuma Allah maɗaukin sarki ya ce inna na kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتجي ما أتاك الله الدار الآخرة الله سبحانه وتعالى yana sai nuna mana aibin girman kai sai Allah ya kawo mana kissar Qarun wanda Qarun Allah ya mai ni'imomi guda biyu masu girma wanda kowace ni'ima guda ɗaya in ɗan adam ya same ta lalle ne inda alfahari ya halatta zai iya alfahari Haruna Allah ya bashi ilimi na kimiyya a ɗauko wancan a haɗa da wancan ya zama ilimin kimiyya ne Allah ya bashi gogagge ne a nan to amma sai Allah ya shi kuma kutu sa'atu mugun talaka ga ilimi ba kaya to shi kenan sai je gun annabi Musa ya ce "Ya annabi to wannan abu mutane ba su ansa ilimin nan ka roƙa min Allah ya ba su dukiya yace za ta halakar da kai ce a'a annabi Musa alaihi salam ya mai addu'a Allah ya ba shi dukiya da Allah ya tara mashi dukiya sai da ta zama ƴaƴan makullan dukiyar shi wancan su kan makullin shi ɗaya wancan su kan makullin shi ɗaya idan aka tara su ƙato arba'in ba su iya ɗaukar su dukiya ai tana da yawa ko ka zan ko yanzu dai wanda za ka samu da 'ya'yan makullan da ƙato arba'in ba su iya ɗauka ai wataƙila a afirka ba su da yawa to amma shi shi kaɗai haka yi to amma duk da wannan kuma sai ya yi butuli sai ya zama kuma tun da Allah ya ba shi dukiya ya zama shi ke yatsa annabi Musa ya bullo ma annabi Musa ta nan annabi Musa ya kauce ya bullo mai kuma gashi da mahaifiyar annabi Musa da mahaifiyar shi suna da alaka kuma shi bai taba haihuwa ba tsoron nan ya ga annabi Musa ya samu jama'a yana da banu Isra'ila wajen dubu saba'in abubuwa na ta tafiya duk inda annabi Musa zai sai jama'a su bi shi ka zo ne yana daga cikin matsalolin malamai da jahilai dama malam da mutum dubu jahili bai da ko kwabo bai da ko mutum ɗaya ai kaga dole a samu matsala sai ka ji yana mu za a gaya ma jama'a mu kaza kaza kaza to ƙarshe dai wannan kawai sai ƙarun sai sa ya haya wata fajiran mata ya ce mata abin da nake so da ke zan baki kuɗi masu yawa ina son ki kunyata mun Musa ya za a yi ce yana yawan wa'azin zina kuma yana tuhuma ta da zina abin da nake so ki je cikin banu isra'ila in yana wa'azi ki ce kina da tambaya in ya baki dama ki ce kana yin wa'azi kan zina kana cewa duk wanda ya zina za a jefe shi gashi gashi to ko kai ne ki zai ce maki i dai abin nan ki ce to wannan cikin da nake tare da shi kai kai mun shi haka ko ta auku ta je ta yi tambaya annabi Musa ta ce to me za ka faɗa game da wannan cikin da kai min shi kenan banu isra'ila duk kowa ya kame baki musa annabi musa an ce shi annabi ne halarar shi mai fushi ce ya ce ni ne maki ciki ni sai ta ga kawai gashin shi ya tashi yana hudo mayafin shi sai mace wacce ta annabta ta kama ta ta zo ta ce musa kai mun rai wallahi karo ne ya sani ta ce yanzu ƙaro ne abin da za ka yi min kenan don Allah ya baka dukiya fito ƙafa kama mun shi yana ganin abu wasa kawai sai ya ga kamar ya hau kwaɓaɓɓa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to da ya gafa ya zo gwiwa shi ma ya kama kuda ya musa kuskure ne ne ya musa ka kalli zumuntanmu ya musa ba zan ƙara ba annan musa ya kama shi ƙasa kama shi sai da ya nutse ai yana nutsewa an gama jaje jama'a suka ce to kun san hikima wajen wannan abu ai kun ga shi karuna da mahaifiyar shi ta annabi Musa dangi ne kuma suna da gado tsakanin to ai yanzu tunda bai da magada kaga shi ma Musa zai samu wani abu cikin gadon shi yasa ya kashe shi annabi Musa alaihi salamu yana jin wannan iska ta ɗauko ta gaya mai sai ce to Allah duk inda dukiyar take ita ma a shafe ta to amma me ya jawo makaro na wannan girman kan yana da dukiya ashe nan Allah na gaya mana cikin abubuwan da ke jawo ma ɗan adam girman kai akwai dukiya akwai ilimi tunda yana da ilimin kimiyya ilimi na jawo mutum ya samu girman kai musamman musamman yawwa yawwa idan in Allah ya yi ma mutum baiwa yana da ƙananan shekaru ya samu karatu to ba kowa ba ne za ga yana mutunta mutane ba kowa ba ne za ka ga yana ɗaukar mutane ma kamar wasu jakai wai shi yana da karatu to duk abin da ka koya ba wajen wani ka koya ba to shi kuma waye wulakanta na haddace qur'ani na haddace buhari na haddace muslim to qur'anin ba wani ya koya maka ba ne na girman kai in buharin ne shi ma buharin ba gun wani ya koya ba haka koyi na shi da haka lallai ne yana daga cikin abubuwan da ke jawo girman kai ilimi da dukiya to ko ba ka da su kada kai in ma kana da su kada kai abin da ya kamata ka zama mai kaskas da kai mai tawazu a cikin al'amuranka Allah ka ba mu iko to shi Allah subhanahu wataala yake cewa inna qaruna kana min qaumi Musa hakika qarun ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihi amma sai ya tsaurin kai a kansu wa atainahu min al-kunuzi Allah ya ce mun bashi daga taskoki ba duka muka bashi ba abin da muka dan bashi ma inna mafatihahu lallai mabudan taskokin da muka bashi latanu bil usbati za ta iya rinjayar jama'a ulil quwwati ma abota karfi iz qala lahu qaumuhu la tafra Allah ya ce ka ambata ya rasulullah lokacin da mutanen shi suka rinka ce mai kada kai alfahari dan kaga Allah ya baka dukiya inna Allah la yuhibbul farihin hakika Allah madaukin sarki baya son masu alfahari alfahari ni ina da kaza ni yanzu abin da na mallaka to abin da ka mallaka ya kai zakar wani ina da gidaje ina da motoci ina da kaza to duk mun ji kana da su baka ku gamu da mala'ikan mutuwa eh me kuma talaka a rahe shi da likafanin dubu biyu kai ma a rufe ka da dubu biyu yanzu ko azara ma sadaka ake bada ka zama almajiri in ma ta ɓaci wani zai an so sadakar likafani a saka lama duk abin da ka mallaka yanzu ka zama almajiri me na alfahari a je a kai ka ƙasa ko tabarma babu a kwantar da kai an tuɓe ka ba wando ba riga an naɗe ka kaman dila an je an jefa an rufe masoyinka zai rinka cewa ga kofa can wajen ba a toshe ba da za a ce ma matarka to aikin ga tare kuke ai kabarin biyu a sata a saki gehe za ta yadda ƴaƴanka za su yadda to in baka gyara wannan ramin ba me za ka gyara me na girman kai to a can an ce shi ƙarun saboda rahama Allah an zo ya kawo cikin hikaya ce cewa bayan ƙaruna an shafe shi a ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi Musa magana ce ya Musa wai shin ko ka san so nawa ƙaruna ya kira ka kafin ƙasa ta haɗiye shi yace ya Allah ban sani ba yace to ya kira ka yana tuba gare ka fiye da su saba'in amma dan ba kai ka halicce shi ba shi yasa ka kashe shi annabi Musa ce ya ubangiji baka ga abubuwan da yayi ba Allah ce i yace ai ka san wanda ya halitta ya fi jin zafin halittar shi yace wallahi Musa da ya kyale ka ya kira ni so daya yace wallahi da na tsiratar da shi saboda rahama Allah amma ji iskancin da wulakancin da yake amma rahama Allah an ce wata rana ko wani wani ya tasa gunkin shi yana ta ya sanamu kai mun kaza ya sanamu kaza sai kawai bakin shi ya sumbule ce ya samadu sai Allah ya ce a kai mai bukata annabi Musa ya ce ya Allah mutum yana ta kiran kishiyarka ya ji ka shirma amma yana kiran ka so ɗaya ba ya ka ɗan ja mai aji ba Allah subhanahu wa ta'ala ce to an kira sanamu ya kasa da yawa in aka kira samadu so ɗaya bai bada ba ai da sanamu da samadu sun zama ɗaya Allah shi wasu alfadli ne duk abin da kai da ka shiga wata kofa yake to ai kai bawa na ne to an wuce magana kada ka kara bi ta nan ka wuce kenan ji fa shedan shedan ba za a je lahira ba ya gaba nan zan rahama har ya biyo da zai yadda a lokacin abin da aka ce shi ma aljanna za shi a zan ko su fir'auna sanan maruzu ai kan ya isa san wuce ko idan aka shi Allah haka yake abin da yake ma bai so ka bar abin da yake yana so ka aikata to shine Allah subhanahu wataala malamin sai ya datsa karace ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard yace kai karshe dai karuna muka shafe da shi da kuma gidan shi muka shafe su a ƙasa baki da da haka dai ayoyin nan suna karanta mana mu zama masu kaskas da kai kada mu zama masu girman kai a cikin al'amuran mu wani abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shine ko عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس rawahu muslim wannan hadisi an so shi daga abdullahi dan mas'udin Allah ya tsara masa kusanci da yadda anan nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya an so wannan hadisin daga bakin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ma'aiki ne ya faɗa kunnan shi yace ma'aikin Allah yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala zarratin min kibr duk mutumin da a cikin zuciyar shi akwai wani ɗan jin kai ko wani girman kai kaman ƙwayar zarra to ba shi ba aljanna an ji hadisin da kyau kuwa ƙwayar zarra ita ko ƙwayar zarra malamai suna kwatanta ta sun ce ƙwayar zarra za ta iya zuwa ta hau tsakiyar idanka da za ta haihuwa ta haifi 'ya'ya baka ji motsin wani abu ba saboda ƙanƙantarta to amma wanda a cikin zuciyar shi akwai ƙwayar zarra na girman kai to ba shi ba shi ga aljanna shi yasa za ga cikin ayyukan da bayan Allah suke son su raba mu da su akwai girman kai ni wani ne ni dan wani ne a musulunci so yake tsarkake zuciyarka ya raba ka da girman kai dan kana da girman kai da yawa ma za a iya faɗi maka gaskiya ka kyansa wata rana shi ma dai hikaya ce shehu dan fodiyo Allah ya kara masa kusanci wata rana sai dan bodiyo yana zaune bayan ma duk jihadi yayi nisa an kafa tutoci ko ina sai wani ba ma guje ya zo zai wuce ta gaban shi kawai sai zuciya shi dan bodiyo ta ce yanzu wancan ba ma guja a zuciya fa ba ma guje na jasa yanzu ya zo ya wuce gaban ka da takalmi yanzu maguzan garin na suna da wannan ikon su wuce ta gaban ka da takalmi Allah an kai ne ya sai kawo kace yanzu kai gaban mu kake wucewa da takalmi kai ta faɗa ko sai dan bodo ce a kira ba ma gudun ya zo sai na zuwa suka gaisa lafiya la kawai shi dan bodo ya rigingine ya ce taka kirjin nan da takalmin ka dan zuciyar nan ta zama ita ba ta san ba komai ba ce aba shi ya ce in baka taka ba ni kuma zan sa a hukunta ka sai da ya ɗora ƙafar shi a ƙirjin shi wa ɗan bodo sai to zuciya in za ki mutu ki mutu ke ba kawai ba ce tukunan ba ma guje ya wuce to kai ko yanzu zuwa za a yi kawai ba ma ba ma da takalmin zai wuce ba kawai ɗan bangazar ka zai ka kama ƙabilun banza ƙabilun woyi sun raina mutane ko to kai ma ba ƙabilan ba ne aka je gun laraba don haka abin da ake so ka rinka ganin cewa kai duk duniyan nan ba wani kaskantacce kaman ka wai sufaye Allah ya kara masa yadda suna cewa idan ka zo ka iske mutane duk mutane nau'i uku ne kawai wanda ka girma sa'anka wanda ya girme ka ayyakan mutane kenan ko kace to idan ka zo ka iske dattijai sun taru sun yi farin gashi a musulunci suka ce kai kun ji daɗi Allah ya taimake ku kun yi sallah kun yi azumi kun yi kaza kun kaza tun lokacin da ni ban nan gashi har kun yi farin gashi a musulunci haka ina taya ku munna sai ka koma wajen waɗanda ka girma wallahi kun ji daɗi kun ga kan ku zo na yi zunubi kan ku zo na yi kaza ne kaza ne kaza yanzu wataƙila ku zamaninku za ku yi tsawon rai a rayuwa har ma ya kasance kun yi ibadar da ni ban ba ina taya ku munna in ka kalli abokanka kuma ya kace kuma kun ji daɗi gani cikin ku amma ne sakaci ban bi Allah ba ban yi aiki kaza ba ban yi aikin kaza yanzu dai na gane duk duniyar nan ni ne kaskantacci Allah akwai nau'in girman kai anan amma da ka kwano ta yan nafila raka'a ɗari ɗari kawai haka duka ta mutane waje waje wai kai ka kwana ibada ko ba haka muke ba imamu shafi'i Allah ya tsara mashi yadda da shi da imamu ahmad bin hanbal imamu shafi'i malamin imamu ahmad ne amma abin da zai baka mamaki saboda tawazu'in imamu shafi'i ya taba aiken wasiƙa a kai ma imamu ahmad da aka kai ma imamu ahmad wasiƙar sai imamu ahmad ya ɗauko rigar shi wanda yake zama yana karantarwa da ita sai ya ciro ta ya ce ma dan aike to kai banda tukuncin da zan baka ga riga na baka ya dawo yana zuwa ya ce ya kun ga mu an ya ce eh ce ya baka wani abu ya ce ya bani rigar shi ya ce wace ya ce wadda yake karantarwa ya ce ce kai kai kai to ka sai da mun ita mana sai ya ce a'a imamu shafi'i ne fa malami ce a'a to sai da ma ba a karamu kalla ni ma ina so ce to ina roƙon alfarma ɗaya ka ɗan bani ita in wanke maka akwai abin da zan yi da ruwa sai sa aka ɗauko ƙaton kwano aka cika shi da ruwa ya sa rigar ya mutsuka ya mutsuka kawai yana ajiwa ya ɗau kwanon ruwan kawai ya sha ya sha ya wanke jiki ya ce Allah ka ba mu albarkacin Imamu Ahmad nan wa akwai girman kai to kai wa kai yanzu ko rigar malamin ka zaka sha ba ta almajirin kai to duk irin waɗannan abubuwan sufaye suna yi ne don su cire maka girman kai a cikin zuciyarka ka rinka ganin kai ba komai bane da haka za ka ta ganin irin ɗabi'o'i shi ma imamu ahmad ɗin Allah ya ƙara mashi yadda an ce kullum sai ya nafila raka'a ɗari uku zai kwanta ya bacci raka'a ɗari uku amma da an maganin mai bawan Allah sai ce imamu shafi'i ke bawan Allah mai zuhudu mai kaza mai kaifa kai kana ma yaban malamin naka da alkhairi kai malam kana yaban almajiranka da alkhairi in ka tashi addu'a kana ma almajiranka addu'a ta alkhairi da haka duk irin wa'annan abubuwan uwa su muka rasa ko ba wani abu ya haifar da su ba illa ban da girman kai ka daina ganin kai ka isa a'a ka ga kai wulakantacce ne baka isa ba sosai Allah ya daga kai kai ka wani guri annabi alaihi salamu fa ya ce kowane ɗan adam ko ya sani ko bai sani ba akwai sarƙa guda biyu tare da shi ɗaya tana nan a wuya an ɗaga ta sama ɗaya tana ƙafa kuma da ita kake ta yawo kake ta yawo manzo Allah ya ce duk inda kai tawazu da kayi ƙasa sai wannan ta saman ta ja ka ya ƙara ma daraja duk inda kai girman kai da ka ɗaga ai mu ne nan sai a kwaɗe ka wannan shine abin kallo Allah ya gyara mana to shine annabi alaihi salam ya ce to duk mutumin da a cikin zuciyar shi akwai girman kai kaman kwayar zarra bai shiga aljanna to jin wannan kazan su sahabbai radiyallahu anhu duk hanyar da za a shiga aljanna ita suke nema fa qala rajulun sai wani mutum yace fa qala rajulun sai wani mutum yace inna rajula ya rasulullah haqiqa mutum yuhibbu an yakuna sawbuhu hasna yana son rigar shi ta zama mai kyau wa na'luhu hasna takalmin shi ya zama mai kyau kala sai manzo Allah yace ayya baka gano bane inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai shi Allah mai kyau ne kuma yana son ado ba wai girman kai bane ka je ka sai shadda dubu ɗari kasa ka sai takalmin dubu ɗari kasa ba girman kai bane wannan a'a abin azuci ne a takawa hahuna ne wani ba sai ya rinka yawon tsirara ba amma jin shi yake kamar sarkin Kano ko wani kuma na nan ya sa kayan ya yi komai amma jin shi yake karen gidan shi ma ya fi shi daraja wata rana wani daga cikin sufaye ya taho yana tafiya sai wani kare ya fuskanto sai aka zo kan gada sai koma gefe ya ce ku ba masu hanyar su wuce su suka fi cancanta kare shi kuma kare da ya zo tsakiya hanya kawai yana kallon sai ya tsugunna ya kama bayan gida da fitsari sai da ya bayan gida da fitsarin shi ya gama ya wuce ya ce to ku zo mu ce za a wuce ya ce to tunda ya bata muku hanya kada ku zarge shi bari in share muku an fahimci karatu kalbu wa kalbu kare amma ya tsaya sai da kare ya wuce da ma ya bayan gida akan gada ya da ya share kai yanzu ko ragon gidanka zaka share ma hanya an ya wuce ba ka ce kowa ya taka ba haka muna da aiki gabanmu ba ɗan kaɗan ba dole ne mu yi ƙoƙarin mu tsarkake zukatanmu shi kuwa manzo Allah ya gaya mana abin da ake tsarkake zuciya da shi shine yawan zikirin Allah ka lizumta ma kanka zikiri zikiri zikiri zikiri kuma in kai zikirin ka ce to zikirin ba nawa bane Allah ya kaddara ne ban da komai sai ka zauna lafiya kalli yadda sahabbai suke tawazu'u gaban junansu da Allah ya ce musu Muhammadu Rasulullah ya ce wallazi na ma'ahu ashidda wa alal kufari rahama'u bainahum wannan shine ɗan uwa fa'idar karatu shine mu cire girman kai a zuciyarmu duk abin da ka san wannan abun idan ka yi shi za ka samu kusanci da Allah kai kokari ka aikata shi duk abin da ka san idan ka aikata shi za ka samu nesa da Allah ka kiyaye shi ba alkhairi cikin shi Allah ya wanke zukatanmu da haka maza Allah ya ce ba wai tsafta ka sa kaya masu kyau kai tsafta kai gayu ba shi bane girman kai manzo Allah ya ce alkibru batarul haqqi wa gamtun nas abin da ake ce mai girman kai shine buge gaskiya a zo a faɗi gaskiya ka ki ansa in malami ya zo ya wa'azi ya gaskiya ce kai ka zo ya karatu malam karatun waye isa wa ina dan malamin nan ya wuce a dan keken nan ai shi ya shi kai da Allah rabu da shi ka samu matsala ka samu matsala gaskiya ce to ko bakin wa ta fito ka anshe ta kawai manzo Allah ya ce kuma girman kai bayan wulakantar da gaskiya da kuma wulakanta mutane kafin su ganin kowa bai isa ba in an ku ne ka ka dinga wulakanta mutane in wata mu'amala ta tashi kai baka sauraron kowa kai dan wane ne ko dan gidan wane ne ka rinka wulakanta mutane ai magana ka ce ba wanda ya isa wai kuma ya ka hada da zagi ka ce ba uban da ya isa girman kai ne wannan kamata ya a anguwarku kana matsayinka na matashi duk wani dattijan da ke anguwar da an ce ina mutumin kirki ya kawo dan shi ya dauko ka ya kawo ka shi ne ka ci riba amma a matasa wallahi yanzu a ko'in da inda tijan anguwan ma suna zaune suka gan su tashi suke su shige cikin gida saboda wulakanta mutane ko babu da haka abin da ake ce ma girman kai shine wulakantar da gaskiya da wulakanta mutane wannan shine kawai girman kai da haka in kana son ka zama mai tawazu ka shirya da Allah shine ka zama kana girmama mutane ka tausaya ma karami abokinka ka mutunta shi na saman ka ka girmama shi to ka zama na Allah ke amma in ka samu aka san haka sai dai Allah ya kyauta rawahu muslim imamu muslim ya rawaita hadisin badawal haqqi din nan da yace daf'uhu wa radduhu ala qa'ili shine ingije ƙarya da juyar da ita zuwa ga mai faɗin ta wa gamdin nasu din nan kuma da yace ihtiqaruhum shine wulakanta mutane wa an salamata bin al-aqwa radiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم wannan hadisi an so shi daga salamatu dan akawa in Allah ya kara mashi yadda salamatu dan akawa ya ce anna rajulan wani mutum akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a wajen manzon Allah an kawo abinci a gaban manzo Allah alaihi salam kawai sai zo ya ci abincin bishi malihi da hannun shi na hagu yasa hannun hagu yana cin abinci fa qala sai annabi alaihi salam da kanshi yace mai kulbi yaminika ka ci da hannun dama mana mala fa qala sai yace la astati ni ban iya ba ka gana yanzu wannan dan Allah in kana na bai kamata ka gaggaura mai wani ko da dai sahabi ne radiyallahu anhu amma abin da ya kyauta annabi alaihi salamu ba ni manzo Allah ko cewa ya ci da kaba da kan zance ba amma ce ba annabi la asabiyo ni bai iya wai yana nufin kaman za a koya mai ko to kazan shi an taba annabi Allah bai bar kada sai annabi ce lastaqata to tunda baka iya kada ka iya ka iya mai ruwaya hadisi ce ma mana ahu illa kibar ba abin da ya hana shi yin wannan abin sai ya girman kai wai shi kaman shi za a koya mu cin abinci kala mai ruwa ya ce fa ma rafa a ilaji to daga wannan bai ƙara ɗaga hannun zuwa baki ba sai hannun ya shanye kawai a ya cancanta da haka shi ma a nan abin da ake koya mana shan an shirya ne don wannan yi haka kai ma haka za ta iya aukuwa idan ka yi wani abu na kuskure idan wani ya ce maka ka gyara to kada ka yi irin ta wannan ka ce sai baka iya ba a'a an san nasiha ake dan wanda bai an shi nasiha ba ka ji sakamakon shi haka nan kai kuma wanda kai nasiha to kai ma idan aka yi maka irin wannan ba fushi za ka yi ba sai ka mai da gwargwadon abin da ba za a yi rigima ba yanzu da ba misali kai ne sai wani ci da dama sai ce ni ni ban iya ba in tare kuke ci akalla dai aika janye kwanan abinci to an ce ma annabi ya janye an ce ma annabi ya faɗa irin maganar da ya sai manzo Allah ya bashi an sa irin ta to da haka in irin haka ta auku an ga yan uwa sun yi wani abu na kuskure ko kuma wani abu da ake na jahilci ya kamata a koyi nasihar da ya kamata a yi musu misali ɗauki alwala ina iya zuwa ka ga wani mutum ya zo kawai ya fatal fatal fatal fatal ya gama ko suka kai mai kai kai kai ba haka ake alwala ba a'a ba shi ya gama in ma sallah ce ko ba shi a tada da shi in aka yi sallah aka gama sai ka miƙe ka ce jama'a salamu alaikum kun san addinin musulunci kaza kaza irin yadda ake alwala kaza kaza bai kamata ba kun ga yadda manzon Allah ya ce ai dan Allah in ya shiga wannan rububin da yi ba zamanin annabi alaihi salamu wani ya taɓa yin tusa a masallaci ba muna ta yawan karanta hadisin ko amma manzo Allah saboda hikima ya ce duk wanda ya ci nama raƙumi yau ya je saki alwala ya kai je girgice annabi sarkin hikima sai ya bi rubumin yancin nama raƙumi kawai shi da kanshi ya tona ba kanshi asiri da ce wallahi lokacin da ce ni ne ne tusa ce da an ji wari na tashi aini ne da sai annabi ya rufa min asiri to kai ma cikin nasihohinka haka ya kamata ka zama ka shi kenan ka kunso yan hadisan ka ba sai guda uku cikin aljihu ka zo kai ta faɗa da mutane a'a in ka ga mutum na aikata wani abu ko da lam'a ce misali mutum ya alwala ya ban lam'a ba cewa za ka yi kai malam a'a saboda dan karo ma ruwa na kamar ruwan da kai a kafa ba ko da ai ya abu na ta dan kara dai ai sai kai kici kicin kai maza ka dauko buta ka kawo kusa da shi in ma wanda zaka iya zuwa ne ka dan kwara mai dan Allah za a yi fada amma ka ce mai kafa ba ta wanku ba da zai ce maka a samu matsala don haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari wajen nasiha ma in za ka yi ma mutum nasiha ka san yadda za ka yi mai ita wannan manzon Allah na karantar da mu wannan da haka hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisin to ina ganin saboda yanayin lokaci da kuma tambayoyi ne ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka cire girman kai a cikin zukatanmu Allah ka wanke zukatanmu daga dukkan abin da baka so Allah ka zuba mu zukatanmu abubuwan da kake so alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba sani da akwai tambaya sai dai ta baki don akwai ta baki a yi amma kafin nasu mun Allah ne mun kili ɗari hudu da hamsin kamar yadda aka saba kwamitin marayu su tashi su zagaya kuma bayan haka akwai ga wata fitila nan da aka zo aka kafa mana ko mu in mu ce mana abin arziki faɗi muke yawa in kuma bai mana ba ba mu faɗi kuma yi abin tsiyama in ta kamata mu faɗi ya mu faɗi yawa da haka ga fitila nan an zo an kafa mana su wanda su kafa sun ce ɗan dutse ce su kafa to tunda ya haskaka masallaci shi ma Allah ya haskaka mashi abubuwan da yake na daidai Allah ya taimake shi wanda yake na kuskure kuma Allah ya gyara mashi ya hana shi ya aikata su Allah ya saka mashi da alhairi ta alfarma annabi alaihi salam na fitilar kai ma ko kaji ma har makaranta aran ma an kai daya da Allah saka da alheri yau kaga da suna haka ma ce ba su san almajirai yau ake kaiwa abin nan amma kun yi gum kuma kuna ta cewa a kwashe almajirai ai kun ga dole mu yi ta muku ta bari da ko a ɓoye ne wa alaikum salam na'am eh kuma shine liman din eh ta samu to to ai shi kamata a tambaya imanin shi ko imanin shi in yana limanci ya goga tilawar ko in kuma ba limanci yake bai wuce da kulhu wallahu kawai shi ya kamata a tambaya to ya abin yake to ba ni za a tambaya ba ce to kai da kake haka ya abin yake kawai kamata a tambaye shi an gane ko ko akwai wata alfa nan akwai wata tambayar alama babu kenan Allah ya mana muwafaka Allah ya Na'am eh shi idan mutum zai yi sallah da aka ce ana son a goga aswaki shi aswaki ana goga shi ne a wajen masallaci ba sai liman yana kadaka mata ba kuma yaka ta zo ka goga ka goga ka maida alji to ai ka fita da daudar bakin kuma ka bar ta kenan ba ai dauda ake gogewa ko to waje za ka hita kan a tada iqama ka zuba ruwa ka kuskure ka goge ka goge ka zuba ka kuskure ka shigo sahu amma an tada iqama kuma ka sa ka goga ka goga kuma ka sa alji to me aka yi kenan waccan dauda da ka tada tana ina tana cikin bakin to da haka yanda ake yin aswaki a wajen masallaci ake a kuskure a goge a kuskure a shigo a yi sallah insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukanmu abubuwan da suka yi kunci Allah ka yaye mana su abubuwan da suka damu kasan nan tamu na musamman na ɗauke-ɗauken mutanen nan da kashe-kashen nan Allah kai mana maganin su Allah ka san masu yi ka san wanda suka sa su to Allah da masu yin da wanda suka sa su Allah ka san mun san duk ba su yi tsarayin ka ba to Allah muna tawassuli da manzon Allah Allah kai mana maganin su baki ɗaya Allah kai mana maganin su kuma dai a ƙara yalwata addu'o'i ai ta addu'o'i ai ta addu'o'i wannan shine abin da ya kamata a yi kuma dai bayan addu'o'i kuma dai kan kowa ya zauna haka yau shine gaskiya a zo a kife ka da mari kuma a ce ka kwanta kuma ka kwanta to ka zama sakare yawa musulunci bai yadda da wannan a buge ka a ce ka kwanta to ka zama sakare musulunci bai yadda da wannan ba kowa ya canza shawara kowa ya canza shawara a yi addu'a kuma tun da manzo Allah ya faɗi yadda za a yi kuma kowa ya sani kowa ya yi wannan shi ne kawai fatiha da salatul fatiha صراط الذين